رمضان أقبل فالقلوب za ku saurari shirin guzirin Ramadan wanda Sheikh Muhammad Nasir Yahaya yake gabatarwa. Cibiyar Musulunci ta Riyadu Sunna Multimedia suke kula tare da dauniyar kawo muku wannan shiri da fatan za a yi sauraro lafiya.
ثاني رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى قابلا بكياني الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya kawo mu a cikin wannan wuni na biyar a cikin wannan wata mai tarin albarka watan ramadan yan uwa musulmi abinda za mu tattauna a wannan haduwa tamu shine wani abu wanda zai iya faruwa ne gare ka zai iya faruwa gare ne menene hukuncin mutumin da zai zamo kila bayan an yi kiran sallah na biyu ko bayan alfijiri ya fito kuma ya zamo ya ci abinci me hukuncin mutumin da zai zamo ya yi buɗe baki zaton rana ta faɗi kuma sai zama rana ba ta faɗi ba wani abubuwa duka suna kasancewa a wajen mai azumi misali zai iya kasancewa wani bai ma ji an yi kiran sallah ba na biyu kawai shi kenan sai ya zamo yana cikin cin abinci sai wani ya ce wani baka ji an yi kiran sallah ba ko ko bai kula ba cewa ai lokacin fito alfijiri shine lokaci kaza kawai shi kenan yana cikin cin abinci sai duba sai ga abin har ya dan saba ko wani ya zo ya bashi labari to wannan mai hukunci to wannan matsala malamai sun yi bayani dangane da ita na farko dai Allah subhanahu wataala ya bamu ka'ida yace wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah yace kun samu ku ta ci kuna sha har sai farin alfijiri ko kuma hasken alfijiri ya bayyana gare ku daga duhun dare sannan kuma sai ku cika azumi ya zuwa ainihin dare mai wannan aya take nuna mana cewa mutumin da ya fara sahur zai iya ci gaba da cin sahur ɗinsa ya ci abinci ya ci abin sha datsewarsa sai idan alfijiri ya riga ya bayyana alfijiri yana fitowa to daga nan shi kenan mutum zai datse cin abinci da cin abin sha to shi wannan sanin alfijiri ya fito zai kasance ta hali biyu ko dai ta idan mutum ya san alfijiri da ya duba ya ga cewa e ga hasken alfijiri to daga nan sai ya datse ko kuma ta hanyar taimakon da Allah ya mana a halin yanzu na wato at-taqwimat shine kalandodi ko kuma application wanda yake wayoyinmu da mun duba dama gashi nan alhamdulillah an tsara mana rankam gashi nan a tun daga farkon azumi har ya ƙare alfijiri zai fito ranar farko karfe kaza kuma rana za ta faɗi karfe kaza rana ta biyu rana ta uku har ya zuwa watan ramadan ya ƙare kai duk ma kwanakin shekara ga baki ɗaya to wannan abun lalle shine abin da ya kamata dukkan mai hankali ya riga ya zama ainihin al'akari da shi sayyidina umar allah ya ƙara masa yadda a lokacinsa akwai lokacin da ya zamo wato lullumi ya rufe yamma shikenan sai aka yi buɗe baki ana gan buɗe baki sai ga rana to shine sai suka ce ya sarkin muminai ga ranar ta riga ta fito sai da umar sai yake cewa alhatabu yasirin alhatabu yasirun yace to ai matsalar mai sauƙi ce wa ta hadina yace mu dai mun yi iyayenmu ma'ana mun yi iyayenmu na kula cewa ranar nan ta faɗi mun gamsu ta faɗi shi yasa muka aje azumi a wata ne yake cewa inna na lam natajanaf bil ithm mu ba mu karkata a wajen sabon Allah ba ma'ana ba rashin daidai muka yi niyyayi ba ba mu ganganta mu sha ruwa rana ba ta faɗi ba sayyidina Umar haka ya faɗa a wata riwaya sai yake cewa naqadi yawman makanahu za mu rama wuni ɗaya a mamadin wannan wannan haka aka rawaito akwai riwaya kuma da aka rawaito sai da umar yana ta ba sai mun rama ba to ta yiwu abin ya kasance sau biyu ma'ana hali daban-daban hakan ta taba kasancewa a wani wuni yake ta za mu rama wani a mamadinsa a wani wurin da abin ya faru ya ce ai ba sai mun rama ba kuma kowane ya zama akwai dalilai da ya sa ainihin hakan ta faru to a nan ibn kudama alhambali rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa almuguni ga abin da yake cewa sai ke cewa wa in akala ya zunnu annal fajar lam yatalu idan mai azumi ya ci abinci yana zaton alfijiri bai fito ba wa qad kana tala'a alhali ya riga ya fito aw afṭara ko ya ajiye azumi ya zunnu anna shamsa qad ghabat yana tsammanin cewa rana ta faɗi walam ta gib alhali rana ba ta faɗi ba sai ibn qudama ce fa alaihi alqada to wajibi ne mutum ya rama wannan wunin sai ce fa hadha qawlu akthar ahli ilmi wannan shine maganan mafi yawan malaman ilimi wa qad hukiya an urwata wa mujahid wal hasan wa ishaq la qada alaihim amma an rawaito an yi kaito daga waɗannan manyan malamai suna cewa babu ramuwa akan wanda wannan ta kasance yan uwa idan kun fahimci maganar mutum ne ya ɗauka rana ta faɗi lullumi hazo gajimare kuma wala Allah ba wani agogo tattare da shi ballantana ƙila da ya san a kalanda cewa ƙarfe kaza ne ba waya ba kalanda ba agogo kawai lullumi ya rufe mu kuma babu ba inda masallatai suke bane ba ba da tana kiran sallah sai ya kaddara rana ta faɗi kawai sai ya buɗe baki ko kuma yana cikin ci sai ya kalla ko sai ga ashe alfijir ya riga ya fito wala Allah da minti goma ko minti biyar ko abin da ya kama da to anan me abin yi anan ibnu qudama yake cewa malamai sun riga sun yi sabani wancan kauli na sayyidina Umar da muka ambata in mun ɗauki riwayar da yake cewa na ƙadu yau makanahu za mu rama wuni ɗaya a mamadin wannan wanda kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai akwai allajnatu da'ima a lilfatawa ma'ana kwamitin dindindin na fatawar addinin musulunci wannan shine ra'ayinsa cewa idan mutum ya sha azumi ma'ana ya buɗe baki daga baya sai ya ga rana nan gajimare na janyewa sai ga ashe rana bata faɗi ba ko wani ya faɗa masa to wannan mutum ba za a ce ya laifi mutum da bai ganganta ba amma idan azumi ya wuce sai ya rama kuma shi ne ra'ayin ibnu baz Allah ya jinka a gare shi to amma wasu daga cikin malaman kamar wanda muka ambata irin su Urwatu bin Zubair su Mujahid Hassan Basri Ishaq bin Rahawiya suka ce ba sai ya rama ba su kuma dogaran su akwai hadisin na Asma Allah ya kara mata yadda kuma hadisin Bukhari ne ta ce mun yi buɗe baki a lokacin manzo alaihi salam a lokacin da ya zamo cewa lullumi ya rufe yamma mun ga buɗe bakin da sai ga rana to a nan malamai suka ce na farko duk mutumin da haka ta faru idan ranar tana fa yana ganin rana to sai ka farzar da abin da yake bakinka ka haɗe abin da ke baki ka sai ka furzar da shi idan ma sahur kake sai ka alfijir ya riga ya fito to nan ma sai ka furzar da abin da ke bakinka ba za ka ci gaba da shi ba sai ka kame a gun malaman da suka ce sai an rama suka ce ba za ka ci abinci ba tsawon wannan wuni amma za ka rama malamai na biyu wanda su ne daga cikin wanda na ambata kuma ibn taymiya na da wannan ra'ayin yace wancan hadisi na asma da ta ce mun yi buɗe baki a lokacin manzo alaihi salam kuma sai muka ga rana daga nan muka kame a nan bata ce manzan Allah ya ce mu rama wannan azumin ba suka ce yadda ta rawaito hadifin cewa haka ya faru to da an ce su rama kuma da ta yi ƙarin bayani cewa to daga baya manzan Allah sai ce mu rama to sai suka ce tun da bata faɗi cewa manzan Allah ya ce a rama ba wannan shi ya nuna cewa babu komai kuma Allah yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na Allah kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure saboda haka kenan wannan kuskure ne ba sai an rama ba malaman da suka ce a rama suka ce a nan ita wannan aya ba ta hana a yi ramuwa ba a'a ba zai zamo kayi laifi ba wanda ya sha da ganganci ya yi laifi kuma sai ya rama to amma kai da ka sha da kuskuren rana ba ta faɗi ba ba ka yi laifi ba amma za ka rama azumi to a nan 'yan uwa musulmi za mu ce na farko dole mu yi kaffa kaffa Allah tun da ya ni'imta mu a yanzu muna da kalandodi muna da agoguna to ba mu zamo kaman wanda suka gabace mu ba shekaru masu yawa da suka wuce babu kalandodi da ake amfani da su a halin yanzu sannan babu da agoguna wanda za su yi mana wato alam cewa rana ta faɗi ko alfijir ya fito duk ba ma da wannan to yanzu Allah sai ya ni'imta mu da wannan sannan ga masallatai da suke da amsa kowa rana na faɗuwa za ka ji kiran sallah alfijir yana fitowa za ka ji kiran sallah to kenan wannan matsalolin za su zama mu masu sauƙi ne ƙwarai-ƙwarai da gaske a wajenmu akan haka ya kai ɗan uwa musulmi idan ba ka da agogo wanda yake da alam da zai nuna maka alfijir ya fito to ka dogara ga kiran sallah na masallatai idan ba ka da agogo da zai nuna maka rana ta faɗi to kada daga garin lullumi kawai ka ɗauki abinci ka ci gaba da ci ko ka ɗauki abin sha ka ci gaba da sha a'a nan ma ka dogara ga kiran sallah na masallatai abin da ya kamata kuma kula a wannan gabar mun yi bayani cewa sai rana ta faɗi to misali yanzu akwai jirgin nan farin jirgi wanda yake dogon tashi za ka iya ganin gashi ana buɗe baki amma gashi can rana ta haska shi da yawa haka yana faruwa ga ana kiran sallan magariba wanda jirgin ya yi tashi ga kuma rana tana haska shi to ba ruwanmu da wannan hasken rana da muke gani a jikin jirgi a'a tun da dai mu ranar ta faɗi ba ma ganin kaskonta to rana ta faɗi buɗe bakin mu halattaccen buɗe baki ne domin wanda ya zamo gama garin mutane wani Allah da ya zo ya fara buɗe bakin kuma sai ya hangi ga jirgi can yana wucewa rana ta haska shi sai ce la ashe ma rana bata faɗi ba sai ga ya aje ainihin abin buɗe bakinsa to wannan ba shi ne abin shari'a ta tanada ba kuma mu gane cewa faɗuwar rana daban shigar duhu daban domin lokaci ya bambanta akwai lokacin da rana za ta faɗi kuma ga haske nan kana gani fetal akwai hadisin rafi ibn khadij yana cewa mukan gama sallan magariba wani ya harba kibiyar sai ga inda ta faɗa ba fa kafin magariba sun gama magariban ranar ta faɗi to amma yanayi ne kuma na hasken gari yanzu akwai lokacin da za ga ga duhu yayi amma ranar ba ta kai ga faɗuwa ba wani lokacin kuma ga haske kuma ranar ta faɗi to abin da ya kamata dai mu kula da wannan ni'ima da Allah ya mana na kalandodi wanda za su nuna mana cewa karfe kaza rana za ta faɗi karfe kaza alfijiri zai fito su kuma ladanai ya zama sun kula da wannan domin ya zama addinin mu ya kai gaci ya kai labari abin da muka daidai muna roƙon Allah ya bamu lada kuskure mu muna roƙon Allah ya gafarta mana kusa ya gane mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان